نعم بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم نعم باب العمل في جامع الصلاة نعم حدثني يحيى عن مالك عن نافع نعم عن ابن عمر نعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين نعم وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته نعم وبعد صلاة العشاء ركعتين نعم وكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيركع ركعتين نعم باب العمل في jami'in الصلاة a wannan babi yana magana dangane da abin da ya shafi aiki game da wato hukumce-hukumce waɗanda suke na hukumce-hukumce waɗanda suke da alaƙa da sallah wanda suka shafi sallah kama daga abin da ya shafi zatin na sallar ita kanta sallar kenan saboda akwai babun da yake magana na gaba babun fi jami'i salati qala ubaidullah malam ubaidullah yace haddathani yahya an malikin al-imamu yahya ya zantar da ni ya jiyo daga al-imamu malik imamu darul hijra an nafi shi kuma ya jiyo daga nafi'u maula abdullahi bin umar an ibn umara shi kuma ya jiyo daga abdullahi dan umar أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حقيقة ما أيكن الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي قبل الظهر ركعتين wato ya kasance yana yin sallah ta nafila raka'o'i guda biyu kafin sallar azuhur wa ba'daha raka'ataini kuma yana sallatar raka'o'i guda biyu na nafila bayan sallar azuhur wa ba'da al-maghribi raka'ataini kuma yana sallatar raka'o'i guda biyu na nafila bayan magriba fi baitihi amma su yana yin su a cikin gidan shi نعم wa ba'da salatil isha'i raka'ataini kuma bayan sallar isha'i yana sallatar raka'o'i guda biyu wa kana la yusalli ba'da al-jumu'ati hatta yansarifa fayarka'a raka'ataini ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance baya yin sallah ta nafila bayan sallar juma'a har sai ya dawo gida idan ya zo gida fayar ka'a raka'ataini sai ya sallah ta nafila raka'a biyu na'am نعم وحدثني عن مالك عن أبي الزناد Mm.
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
أترون القبلة قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري Mm. na'am حدثني عن ya na'am ya zantar da ni ya jiwo daga al'imamu malik an abi zinad wato shi kuma ya jiwo daga malam abu zinadi anil a'raj wato shi kuma ya jiwo daga malam a'raj shi kuma ya jiwo daga abu huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi ya ce haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce a tarauna ƙiblati hahuna wato shi yanzu kuna tunanin cewa inda nake kallo nan ne ko fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wala ruku'ukum yace ina rantsuwa da Allah wallahi wato khushu'inku wato waɗansu daga cikin malamai suka ce yana nufin sujadarku saboda tafi ƙasa sama da ruku'u shine yace fa wallahi ma yakhfa alayya khushu'ukum wato ina rantsuwa da Allah wato sujadarku wato ba ta ɓuya daga gare ni wala ruku'u kuma kanan ruku'un ku baya ɓuya a gare ni kowanne daga ciki idan kuka yi shi ina gani wato Allah subhanahu wa ta'ala ya baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalam na na ya baiwa ma'aiki alaihi salatu wassalamu damar gani daga baya yana da kai wato wato danjoji guda biyu na baya wanda suke hasko mishi wanda suke munahuci daga baya an gane ko نعم ya ce inni wa anni arakum min wara'i zahari wato ina ganin ku daga bayan bayana an gane ku a wanda malamai sun yi sabali akan hadisin nan na'am Mm, amma wanda yake da zurgani sai ya karanta na'am
وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر Mm.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي قباء راكعا وماشيا rakiban ne ko نعم راكبا وماشيا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga nafi'u shi kuma ya jiyo daga abdullahi ɗan umar haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yana zuwa ƙuba wato rakiban wani lokacin ya tafi halin kasancewar shi yana haya a saman abin hawa wa mashiyan wani lokacin yana tafiya a ƙafa ya tafi ya yi sallah a ciki na'am وحدثني عن مالك Mm.
عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Mm.
ما ترون في الشارب نعم في الشارب والسارق والزاني وذلك قبل أن ينزل فيهم قالوا الله ورسوله أعلم قال هن فواحش هن فواحش وفيهن عقوبة وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته Yes, riƙu.
يسرق صلاته قالوا وكيف يسرق صلاته يا رسول الله قال لا يتم ركوعها ولا سجودها ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga yahya ibn sa'id shi kuma ya jiyo daga annu'uman dan murra haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ma rauna fi sharibi wa sariƙi wa zani ma'aiki alaihi salatu wa salam ya tambayi sahabbai ya ce me kuke gani dangane da mutumin da yake mashayin giya ne ya za a mai wasariki ɓarawo idan aka kama shi me ya kamata a mishi wazani fateri wanda ya yi zina ko kuma saurayi wanda ya yi zina idan aka kama shi me za a mai wazalika qabla an yunzala fihim an-nu'man ibn murra yace wannan tambayar da ma'aiki alaihi salatu wassalamu yayi wa sahabbai game da lamarin waɗannan guda ukun asharif da asarik da azani kafin a saukar da hukunci ne game da su Ƙalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Sahabbai na ma'aikin Allah suka ce Allah da manzon shi sun fi kowa sani. Ƙala sai manzon Allah ya ce hunna fawahishu wa fihinna uquba. Wato waɗannan ayyuka ne na asha a cikinsu kuma ana yin uquba. Wa aswa'u sarqa manzon Allah ya ce mafi muni daga cikin sata satar da tafi kowace muni allazi yasriqu salatahu wato wanda zai dinga sacewa sallar shi. Ƙalu sahabbai suka ce wa kaifa ya siriƙu salatahu ya Rasulallah, ta ƙaƙa ne mutum zai dinga sacewa sallar shi ya ma'aikin Allah. Mazala ce la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Baya ruku'u daidai, baya sujada daidai. Wato yana ruku'u yadda ya ga dama, to wanda yana sacewa sallar shi kenan. Yana sujada da ya ga dama, yana sacewa sallar shi kenan. Na'am.
وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga mahaifinsa haƙiƙa ma'aikin allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ija'alu min salatikum fi buyutikum mazala ce ku sanya wani kaso daga sallar ku ku dinga yi a cikin gidajenku wato ku dinga yin salloli na nafila a cikin gidajenku na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا لم يستطع المريض السجود أو مع برأسه أو مع برأسه إيماء ولم يرفع إلى جبهته شيئا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Nafi'u, aƙiƙa Abdullahi ɗan Umar ya kasance yana cewa, "Iza lam yastati'il maridu sujuda idan wanda baya da lafiya ba zai iya yin sujada ba, au ma bi ra'sihi ima'an wato sai yayi nuni da kanshi wato nuni, walam yarfa shay'an ila jabhatihi ba zai ɗako komai ba ya ɗora shi akan goshin shi." Na'am.
وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عبد الله بن عمر كان إذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدأ بصلاة المكتوبة ولم يصلي قبلها شيئا ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga rabi'atun ra'ayi rabi'a ɗan abi abdurrahman haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya ce izaja kana izaja almasjida ya kasance idan ya zo shi masallaci wa qad sallan nasu alhali haƙiƙa mutane sun yi sallah bada'a bi salatil maktuba wato yana fara sallar ta farilla walam yusalli qablaha shay'an baya wata sallah kafinta na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه فرد الرجل فرد الرجل كلاما فرجع إليه عبد الله بن عمر فقال له إذا سلم على أحدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga nafi'u maula Abdullahi bin Umar, haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar marra ala rajulin wa huwa yusalli, ya huce ta wajen wani mutum yana sallah fa sallama alaihi sai ya mai sallama, faraddar rajulu kalaman, wato sai wannan mutumin ya maido da sallamar, shine faradda alaihi salama, an gane ku? faraja ilaihi abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya dawo wajen shi faqala lahu sai ya ce da shi idza sallima ala ahadikum wa huwa yusalli idan dai aka yi wa ɗayan ku sallama alhali yana sallah fala ya takallam kada yayi magana ta hanyar maidowa da wannan sallamar wal yushri bi yadihi wato ya nuni da hannunsa cewa yana cikin wata ibada ne na'am وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول من نسي صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام وإذا سلم الإمام فليصلي الصلاة التي نسيها ثم ليصلي بعدها الأخرى ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga nafi maula Abdullahi ɗan Umar. Haƙiƙa Abdullahi ɗan Umar Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi da mahaifinsa, kana ya ƙulu ya kasance yana cewa, Man nasiya salatan falam ya zukurha dukkan wanda ya manta wata sallah bai tuna ta ba, illa wa huwa ma'al imam sai lokacin da yana cikin sallah tare da limami to fa idza sallama al-imam idan limamin ya sallame fal yusalli allati fal yusalli salata allati nasiya ya tashi ya sallaci sallar da ya manta thumma li yusalli ba'daha al-ukhra sannan kuma sai ya sallaci sallar da yi ta tare da limamin na'am وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن ح- ونام حبان عن عمه واسع بن حباء حبان أنه قال كنت أصلي وعبد الله بن عمر مسند ظهره إلى جدار الكبلة na'am فلما قضيت صلاتي انصرفت إليه من قبل شكي ال- شكي الأيسر فقال عبد الله بن عمر ما منعك أن تنصرف عن يمينك قال فقلت رأيتك فانصرفت إليك قال عبد الله فإنك قد أص- أصبت إن قائلا يقول إن ص- نعم انصرف عن يمينك فإذا كنت تصلي فانصرف حيث شئت إن شئت عن يمينك وإن شئت عن يسارك Mm. Ah, ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu Malik shi kuma ya jiyo daga Yahya ɗan Sa'id shi kuma ya jiyo daga Muhammadu bin Yahya bin Habban an ammihi wasi bin Habban wato shi kuma ya jiyo daga amminsa fafansa shine wasi ɗan Habban annahu qala haƙiƙa yace kuntu usalli wa Abdullahi bin Umara musnudin musnidun zaharahu ila jidaril qibla wato na kasance ina sallah alhali abdullahi dan umar allah ta'ala ya ƙara yarda da shi yana mai jingina gadon bayan shi zuwa ga bangon alƙibla falamma qadaitu salati in saraftu ilai yayin da na gama sallata sai na juya zuwa gare shi min qibali shiqqil aisar daga ɓangaren zaƙin daga ɓangaren tsagin jikina na hagu faƙala abdullahi ibn umar sai abdullahi dan umar ya ce da ni ma mana aka an tansarifa an yaminika me ya hana ka juya bangaren ka na dama bala ya ce faƙultu ra'aituka fan saraftu ilaika ya ce na ganka ne a bangaren hagun ɗina shi yasa na juya wajenka abdullahi dan umar ya ce haƙiƙa ka dace da daidai inna ƙa'ilan ya ƙulu wato haƙiƙa a wani mai faɗa yana cewa in sarif an yaminika fa in kun fa idza kunta tusalli fansarif haythu shi'ita wato ka juya wajen bangaren ka na dama amma in kana sallah to ka juya inda kake so in shi'ita an yaminika wa in shi'ita an yasarik idan kana so ka juya bangaren dama in kana so ka juya bangaren hagu na'am وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل من المهاجرين لم ير به بأسا أنه سأل عبد الله بن عمرو بن العاص نعم أصلي في أطن الإبل فقال عبد الله لا ولكن أصلي في مراح الغنم ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga hisham ɗan urwa shi kuma ya jiyo daga babansa shi kuma ya jiyo daga wani mutum daga cikin muhajirai wanda lam yara bihi ba asan baya ganin cewa akwai laifi a tattare da shi hakika ya tambayi amur dan as Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yace a usalli fi a tsanil ibili wai shin ya halitta in yi sallah a garke na raƙuma faƙala abdullahi la yace a'a abdullahi da abrul as ya ce mishi a ba za ka yi ba walakin salli fi murahil ghanami sai dai za ka yi sallah ne a wato garke na ƙananan busashe tumakai da awakai na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال na'am ما صلاة يجلس في كل ركعة منها ثم قال سعيد هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة قال مالك وكذلك سنة الصلاة كلها na'am ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga ibn shahab shi kuma ya jiyo daga sa'idu dan musayyab ya ce ma salatun yujulasu fi kulli raka'atin minha wata sallah ce wanda ake zama a cikin kowace raka'a summa qala sa'idun sanan da wato almajiran suka yi shiru su ba da amsa ba sai sa'idu ibn al-musayyib ya ce shiyar maghrib idza fatatka minha raka'atun ita ce sallar magriba idan raka'ar farko ta kubuce maka in aka yi raka ta biyu za a zauna in aka zo ta uku za a zauna kuma in ka tashi ka zo da da wanda ta kubce maka za ka zauna wa kazalika sunnatu salati kulluha wato haka nan wato haka sunna sallah take ga baki daya idan dai wata raka ta kubce maka za ka zauna idan limami ya gama sallah kuma ka tashi ka karo raka da ta yi maka saura alhamdulillah al'ilmu inda hu subhanahu wa ta'ala na'am
shi wannan hadisin don kawai sai